الرحمن الرحيم الحمد لله ولي الصالحين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته yau bakwai ga watan rabi'in al-awwal shekara ta dubu daya da dari hudu da arba'in da uku bayan hijira annabi alaihi salatu wassalam daga makka zuwa madina wanda ya daidai da sha uku ga watan goma shekara ta dubu biyu da ashirin da ɗaya miladiya dan ba manta ba mun tsaya darasi na biyar a cikin alwaji dari da biyar ko a nan muka tsaya za mu tashi ta darasi na dari da shida cikin kitabul buyo littafin da muka ce sai da Umar Allah ya kara masa yadda yana bi shago shago a kasuwa duk wanda ya ga bai san yanayin kasuwanci ba sai ga a rufe masa shago har sai ya koya ya san ya ake kasuwanci ne halal da haram a ciki sannan zai ga a buɗe aka sai na Umar yake saboda haka kasuwanci al'amari ne mai matukar mahimmanci kwarai da gaske sannan abin da yasa ake so a ƙara ba shi kulawa saboda yana da matukar hatsarin gaske kaga a nan ne ake samu abin da ya shafi riba da shiga kuma mun faɗa a farko ita riba idan ta zo lalata komai take gaba ɗaya lalata al'amura kuma sannan ba ta kawo kwanciyar hankali in ba zai taɓa samun nutsuwa ba ko da za ka ga ya samu kuɗi to wani abu ne na wani ɗan lokaci amma daga baya za ga ko dai ya shiga masifa sannan ya bawa ƴaƴa masifar an fahimta da kyau ko ko kuma wani sai bayan ya mutu ya bar wa ƴaƴa masifa kawai to shi sa sannan irin shi abin da zai nuna ma girman hatsarin riba ba wani laifi kamar yadda muka fara saboda girmansa da Allah yake idan ka fara shi ka bawa Allah in bije shi ne nan fada sai ruwa cewa gayyatar Allah kake zo ku yi fada da shi fa azanu bi harbin min Allah wa Allah da manzo ma amma wato bangare ce kawai ba shi sa wajibi ne irin wayannan mu yi kokari mu kiyaye to in ba a manta ba satin da ya wuce mun fara bayani akan riba riba to yau kuma zai dora gaba ta biyu shafi na ɗari hudu da ashirin da biyu inda ma ne yake al'asnafun lati ya haramu fi riba nau'o'in da riba take haramta a cikin nau'ikan abubuwan da kusan ba komai ne riba take shiga ba shiga ba in ka rike gomulan nan cewa ga abin da kaza ta riba take shiga ga wanda ba ta shiga duk sauran abubuwan ba sai ka tambaya ba riba ba ta shiga kun fahimta da kyau ku yawwa to bara mu ji wala yajri riba illa bil asnafi sitta ita riba ba ta gudana sai akan nau'o'in abubuwa guda shida su kadai ne riba take shiga a cikin sai ce al mansuti alaiha fi hadha al hadith wanda aka yi musu nasi aka nasanto su a wannan hadisin kun san abin da ake kira nasi ko ma la ya'tamidu illa ma'anan wahidan to shine al mansutu alaiha fi hadha al nas shi da ibnu hazm eh sahibul muhalla yace duk abin da ba wayan nan ba ko me yake ba ruwa shi ya makalkale a iya wayan nan da zamu karanta kawai shi a gurin ibnu hazm su kadai ne ruba take ba mu amma ba ra'ayin da ne yafi karfi ba gaskiya amma za mu ji menene a hadisin na Ubadah bin Sami shine tushe da ba akan ruba kamar aikin hajjin muka zo muna cewa hadisin waye tushe jabir ko to haka shi ma a harkar riba da an ce tushen hadisi shine hadisin Ubadah bin Islam shine tushe kusan kowanne malamai duka da shi ake duk ijtihadin da za a kansa aiki fi hadha alhadith a wannan hadisin an Ubadah bin Islam radiyallahu anha a radiyallahu anhu an karbo daga Ubadah bin Islam Allah ya kara masa yadda da yake qala rasulullahi sallallahu alaihi wa sallam adh-dhahabu bi-dhahabi shi zinare don za a yi musaya ko za a yi ciniki za a yi canji to a yi da zinare kan uwansa wal fidda bil fidda sannan silba azurfa ita ma idan za a yi canjin da to a yi da silba azurfa ya uwarta wanda biyu na uku walburu bilbir bilbur sannan alkama da alkama na uku kenan na hudu wa tamru bi tamri wa sha'iru bi sha'ir sai sha'ir da sha'ir wani sai sai nau'i ne na alkama amma sha'ir suke cewa nau'i ne daga cikin asnaf na alkama to da sha'ir da sha'ir jama na hudu na biyar wa tamru bi tamri dabino da dabino kun san idan mutum ya je maka ko madina nau'in dabino kawai a madina ya fi kala hamsin hamsin za ka shiga shago ka ga gaba ɗaya dabino ake siyarwa kowanne kwantena kowanne dabino ka sa shi a wakilcin sa daban Allah a iya shago gaba ɗaya sama da ƙasa za ka ga kawai sai wannan kake so kala hamsin abin da suke faɗa kenan nau'in dabino ya fi hamsin a Madina yau kaga ai akwai wanda wani zai ci sai shi ya fi kwanta mar kawai kuma gaskiya da bambanci kowanne kilo za ga kudin sa daban in ka ce kaza kake so kilo ɗaya za ga kudin sa daban da wancan daban daban to kun ji na biyar ko na shida wal milhu bil milhi gishiri da gishiri sai ce mislan bi mislan an shi ma gishiri ana samun bambanci ko ba samu akwai wanda za ku ya karfi ne da shi ko ya aka sa kaɗan ka tambayi mata ka yi in kai ba ka yi in kuma goro ne kai ba za ka gane akwai mai nauyin fiya wanda za ga bai da karfi sosai sai an zuba da yawa to suna da nau'i da wanda ya danganta da kasar gurin kasar da aka ɗebo shi kowane irin nau'i sai ya ce misilan da misilan don za a yi canji da wa'annan ba zancen wannan ya wannan kamar yadda mata suke yi za ku ga mata suna yin wato wata ɗabi'a idan ta tashi kai gwandun da ko sarka kasuwa kun bai da rike ko idan za a yi canji ku tambaye su ku je ake canji misilan da misilin ake yadda biyar ba haka ake yi wani yake ɗaukowa ya bata wanda kuma wannan nau'in haramun ne shine abin da wato hadisin yake nuna haramun ne kai tsaye sannan kuma yadan bi yadin hannu da hannu za mu dawo kan misalan da misalin sawa'an bi sawa'in daidai wa daida kaga shi ma ni na ga wannan a Madina a wani irin shagon gwalagwalan nan za ka ga sarka mai nauyin kiram kaza mai nauyin kiram kaza nawa wannan riyal kaza ya ka ɗauko wata mai irin nauyinta ita kuma nawa wannan ya ka faɗi girafin da ya kusa linka kuɗin da ya kusa linka wannan me ya bambanci ya ce wannan wai ɗan dubai ce gold din ma gold akwai ɗan dubai akwai ɗan switzerland akwai ɗan madina akwai ɗan ingila kun fahimta da kyau ku tsarin musulunci ba in canji za ku yi ba zancen wannan an sassaje shi an makara ɗan ingila ko ɗan najeriya ne sai ɗaya da biyar da misilan da misilan daidai wa da za idan ba ka san wannan tokaciyar a wajen siya da kuɗi wannan ba matsala iya kimar abin ka shi za a yi wa in miliyan ɗaya ne to a gurin kuɗi za a iya siyarwa amma wajen canji bai halatta ba wajen canji ku fahimta da kyau bai halatta ba to sai ya ce to shi ga abun da ba ta ke yi da zai ta karɓo dan kunna mai girman nata ta ciko bayan yana biye da mitunan da mitunan wata girman su ɗaya iran biyu ne wannan wannan ma biyu haramun abin da yake daidai shine sai dai a sai nata sannan a bata kuɗin da zai wani ina ba ta ana fahimta ta to wannan barin ƙarasa hadisin sai dawo ku ji mai malamai suka ce bai zartara ba hadi al-asnaf idan wannan simple kalar kalar ta canja wa bi'u kaifa shidu ku sai da abun ku yadda kuke so in dai ba sami wato wato daidaito a abubuwan ba misali an samu bambanci na wajen abu na wajen ko za akwai bambancin jinsi akwai na jinsi akwai yan jinsi ɗaya shine gold a ce wannan jinsi ɗaya ne sannan kuma akwai yan jinsi ɗaya yanzu kamar alkama da gero da dawa jinsi ɗaya ne ko jinsi ɗaya jinsi ɗaya amma gero da mai wafa jinsi ɗaya ne duk jinsi ne kun fahimta da kyau ko yawwa gero da dawa jinsi ɗaya ne ko jinsi jinsi ne to shine abin da malai yake gaya mana anan yace to shine yace babiu kaifa shi'tum ku dai da su yadda kuka ga dama in kana yadan biyade to kun ji aka kauce sharadi na idan jinsi ɗaya ne sharadi biyu ne shi ku kiyaye idan kuma ba jinsi ɗaya bane sinfi ne shi kuma sharadi ɗaya jinsi ɗaya sharɗai a jinsi biyu kai sharɗai jinsi ɗaya kuma sharɗin wahidin mata to abin da malai yace a nan kaga wannan game da na faɗa abubuwa biyu za mu kalla na farko akwai wanda suka rike ne suka tsaya tsayin daka cewa in ba wani ba in ba wannan nau'o'in ba duk abin da ka sani a duniya ba ba ta shigar ta kamar ibnu hazm duk abin da ba gwal ba ba riba a cikin sa kaga a gurin ibnu hazm da zinari babu riba a gwal a a naira tunda ita ce ta muku a gurin ibnu hazm ba riba a cikin me yasa saboda wai ba a zahabu wa fidda bane kaga ko yasa ya je da gina sannan babu riba a gero da dawa a gurin ibnu hazm domin ba a faɗe su a nan ba babu ita ma ba faɗe ta ba duk abin da ba faɗa a nan ba a gurin ibn hazan ba ba a ci to abin da nake so kalla a kai ku kalla hadisin da kyau shine wato al'asr akan maganar ruwa za ku ga ya rabu ne gida biyu matsala take ta kuɗi da ne abinci da gwal da azurfa suna wakiltar kuɗi saboda haka abin da ake magana kai duk abin da ya amsa sunan kuɗi to kawai ya shiga ina fata an fahimta sannan abinci shi ma sai ka sai gida biyu akwai abincin zalla akwai kayan haɗin to duk dai mu ɗauke su a abinci kun fahimta da kyau ko to shi ma duk abin da ya ɗauki nau'in abinci yana ɓangaren shi sa malamai suka tafi gida uku zuwa hudu akan matsalar hadisi akwai wanda suke cewa duk abin da ake aunawa ko me yake to kawai rubar tana shiga iyaki suka ɗauka ba ruwansu da kuɗi a gurinsu azurfa da gwal da naira da saifa da kudala ba ruwa kamar wa abu hanifa kun fahimta da kyau ko yawwa shi ra'ayinsa kenan abu hanifa wato da imamu ahmad suna da wannan ra'ayin to amma anan inda aka ce da abin da ake aunawa abin tambaya shi ne abin tambaya shi ne kusa kusa ne ta bugawa ta jikin ana auna ta ko ba auna ta to kun ga a ra'ayin wayannan biyu akwai riba a cikin kusa kenan ko ba haka bane akwai ruwa nama naman biya ana auna shi shi ma akwai ruwa dankali ma yanzu ka ji akwai gurin da aka yi ake ma da yanzu kai shiga su shokura ko to kaga shi bi ma auna shi akwai na kilo da waye kaga shi ainihin da muka ce nama shi bi ma ya shiga to kaji wannan ra'ayin na farko shi ne ra'ayin wa'annan bayan Allah sannan ra'ayi na biyu sai suka ce su kuma sun hada da kuɗi wa'ancan ba kuɗi sai suka ce da kayan abinci kowanne kowanne iri shi kuma a nan kuɗi sun sun kawo kuɗi kawai ba ruwansu da zinare da azurfa da kayan abinci kowane iri ya za a iya tuno mana wannan ayar fa hazamuhum bi idnillah wa qatala dawud jalut wa atahu Allahu al-hikmata wal amra wa 'allamahu mimma yasha ba ita ba ألم تر إلى الملأ من بني إسرائيل من بعد موسى إذ قالوا لنبي لو مبعث لنا ملكا نقاتل في سبيل الله قال هل عسيتم إن كتب عليكم القتال ألا تقاتلوا قالوا وما لنا ألا نقاتل في سبيل الله وقد خرجنا من ديارنا وأبنائنا فلما كتب عليهم القتال إذا فريق منهم كتبا بعثوا إن دعا الله وأخذ سرجيتي فمن شرب منكم فليس مني ومن لم يدعمه فلما فصل طالوت بالجنود قال ان الله مبتليكم كان bayan shafi kenan ko mubtalikum bi nahari faman shariba minhu falaysa minni wa man lam yad'amhu to kaga wannan ra'ayin na biyu na Imam Shafi har ruwa ba ruwa za ta shiga domin abin da ake magana a nan wa man lam yad'amhu da me ake faman shariba minhu fa innahu minni wanda ya ja ruwan da yana ta wa man lam yad'amhu kaga an kira ruwa da ta'amu anan to ai su ma sun fita kun ji na biyu sai na uku tsaka tsakiya hisa imam al-qardawi yake cewa a maganar zakka yake ba mazhabar da suke tsaka tsakiya mai sauki irin malikiya su kuma da suka rubuta ta su kuma suna da jarabi shine sun yarda da kuɗi da duk abincin da ake iya auna shi kuma a ajiye shi a jiyu to shi sai mu hakikun da suka suka ce to wannan ba za ba ta fi dama dama wanda za a ajiye shi ya ajiyu kaga dai a wannan lokacin za su cire ma doya dankali duk ba ruwan su mun bayyana da kyau ko to shi za idan aka zo wa'in da aka ce البر بالبر الشعير بالشعير الملح بالملح sannan wa tamru bi tamri to sai a ɗauko duk asnaf ɗin kawai shi ke saboda haka mazhaban malikiya ta fi kyau muhaddiku ne idan suka ɗauka suka yi kwaskwari ba kawai suka ce ta je dama dama amma ta farko da ta biyu ra'ayin imamu abu hanifa da imamu ahmad da ra'ayin imamu shafi suka ce ra'ayi ne da bai da ƙarfi ina ba ta fahimta to yanzu ba zan kara muku gomuna duk wani abu da ba abinci ba ba kuɗi ba riba ba ta shigar ta ka rike wannan kawai duk abin da ba kuɗi ba ba abinci ba ba riba a cikin sa saboda haka karka zo nan gaba ka tambaye mu akan gida ko fili kun fahimta da kyau ko ko mota ko kaza babu riba duka a cikin wayannan ko mun da fita mu ci gaba da karatu duk abin da ba kuɗi ba ba abinci ba babu riba a cikin sa a bacci kake ji ko inna lillahi wa inna ilaihi to me ya kwan ai asali daga baya ma wasu shekaru ne aka zauna aka yi yarjejeniya ce to kamar yadda injiniya ya faɗa yanzu bari abu wani abu da zai wakilci gwaldin ai duk da kuɗi naira ka da kake gani ai wakiliyar gwalti ba ita kake miƙa a ce za a bada kaza ba yanzu dala a yau duk dala ɗaya tana kaza ai wakiliya ce da kake so ka ce injiniya haka haka wanda yake yi da equivalent wannan 1 million din wane mu sai kaji yanzu kaji karatun wane mu sai har shi injiniya da yake harkar dala yake su ya warware mana to wannan shi ne to bara ku ji fa idza bi a jinsun min hadi fi tajdi jinsi idan za a sai da shi za ku ji malamai suna zuwa suna yawan bayani cewa al'asnafu sittatul mansusi alaiha haka yawanci wani malamin da yake yawan faɗa yace al'asnafu sittati al mansusi alaiha kawai in ya faɗi wannan wai kai gumula ya baka ka gano hadisin ubadat bin sani shine wai nau'o'in nan guda shida da nasi ya sauka akan su ne waɗannan to sai ce idan za a yi fiye da siyarwa na jinsi daga waɗannan jinsocin guda shida bi jinsi da jinsi irin nasa ka zahabin bi zahabin kamar gwal da gwal au tamrin bi tamrin kowannen dabinan da na fa gaya muku nau'i ya ba hamsin a madina musamman dai madina maka ma akwai amma wallahi a madina nan ne zaka ga kantina malam na dabino sai ce haruma a tafadul haramun ne a tafaduli a ciki a ce to tunda wannan dabinan ajuwa ne da annabi ya mai kirari tunda wannan dabinan ajuwa ne da za ku ana siyarwa yanzu guda bakwai a cikin jera kaza ka ɗauko dabino ɗan agadar ba tafaduli in dai za a yi mu'amala da shi ba zancen bambanci idan bakwai ka bani a wannan to kai ma bakwai zaka ɗiba a nan ba tafaduli in so kake ka samu tafaduli to biyar kawai ka biyar wannan ya fi daraja in ya biya zai zo zai mai alha wannan shine ka'idar ana fahimta ta to sai yake wa haruman nasa'u ba nisa'u ba wa haruman nasa'u sannan kuma jinkiri ma ya haramta a gurin za a yi wala budda min al-mumathala babu makawa ai wato daidai wa daida fil fil wazni wajen awo ko ganin skeli kenan na ka samu abin da zai zama skeli a auna au fil kaini ko cikin abin awo wanda yake manuwal shi kuma kwano bi kabrin nazari anil dauda tare da rinsa gani kau da gani a wuta kyau a ce wannan fadan madina ne ajuwa ne kaje kasuwar zaka ga har kira da suke wa ajuwa a kawo hadisin nan da annabi ya faɗa a kansa wani ya zo ya ce to ai annabi ya faɗa ne saboda kaza da kaza kawai in za ku ba mu dabino ku ba mu dabino kun fahimta da ke ku wato ba tare da kau da kai gabarin aljauda kyau din ba nan tun cewa wannan ya fi kyau ai dan madina ne a wa rada'a da rashin kyau wani ma mai tsutsa ne mu na ma'anar bi tsutsa aba dabino a waje yau ka ji tsutsa a ciki sai dai nan ka kawo shi wallahi amma a madina ba za ka taɓa buɗe dabino duk yawan dabinon nan ka ga tsutsa a ciki kai wallahi sai dai ka kawo shi nan ka ajiye shi ba cikin sanyi ba to ko shakka ba zai yi gari ba za ka ga tsutsa amma zai yi gari sai da gargaji amma mu namu dabinon za ka ga kana buɗewa haka da ganin tsutsa wata wata ja tana sai tana iyo a ciki wala budda min at-taqabud fil majlis babu makawa sai an karba a gurin kuma a gurin shine kaida kun gani jinsi yanzu za a yi gwal da gwal yanzu za a yi kun fahimta da ku dala da dala to yanzu za a yi ta ba da tana zuwa fa ba wannan babu idan kuka yi to ba ta shiga kuna yi ruba ta fada domin annabi ya hana ana bi sa idin kudiri anna rasulullahi sallallahu alaihi wasallam kala annabi yace la tabi'u dhahaba bi dhahabi kar ku da gwal da gwal illa mithlan bi mithlin sai kwatan kwaci da kwatan kwaci dan auna wannan na ga ya muku da bambanci wanda yake harkar ya sani da bambanci wallahi za ka ko a hannuni na gani sarka da zobe dan dubai da aka dauko sai na ga dan madinan da suke faɗa ya fi kyau ko switzerland ya isa ba kusa ba dan dubai ya fi ara ko dan dubai ne ya fi tsadar haka ya fi tsadar ko to saboda haka za ka ya fi tsada ga shi awo ɗaya amma kuɗin ne isa ba kusa ba za ka ga ya linka wannan to me ban zai ce ba dan guri kaza ne ina yi kamar misalin da na baka wajen gishiri za ga hata a ida ba kyallin su ba ba ɗi wani eh to amma ba shari'a in aka zo awo ba zancen ɗan da bai da ɗan Switzerland ko ɗan Ingila babu in dai nauyin su ya zo ɗaya to ya dan biyar din Midland da Midland ba ne mutum wala ki shi ko ba ga ala ba an gashi annabi ya fito ba da abun karara ba tawili kar ku fifita tashi akan sai ai wala tazidu ba'daha ala ba'd wala tabi'u alwalika bilwalik kar ku sai da azurfa da azurfa illa mithlan bi mithlin sai iri daya wato abin nufi awo daya da awo daya yadan biyadin sannan kuma hannu da hannu ko kuma wala tushibbu ba'daha ala ba'd kan ku bi bi ta saki akan saki wala tabi'u minha ghaiban kada ku je da wanda baya nan bi najizin da wanda yake najizi ma'ana hadir wanda yake gurin ga wannan kaka ka ce ina zuwa bari je dauko haramun sai dai ka bamban abun ka je ka dauko naka a gwada ba za ka karba ba domin karba ka ji dadin sa hannun ka ba ita ce ribar ko da za ka jira ma hamsin ne ba na ka hamsin ka ce ba ni je gida ka dauko ma haramun ne kamar yadda a naira ba cewa kana da sababbin kuɗi ya baka dubu ɗaya ya ce bari in je gida ta koma ki ba haramun ne ya rike kuɗin sa ka je ka kawo sai an yi dan biye ne mitilan da mitilin shi da malamai suka ce abin da ake yi za ku ko wannan kuma ya zama kusan ko ina kusan ya zama ruwan dare ba ma a ganewa mutum ya zo a daidai sau bari ba ku misali ai za ku ana yi da ya zo titi da Allah ba mutuncin dari biyu bai da canji da aka zo kawai sai ta fara karɓo wani taki na canji sai a ba da yare da sau ya halatta ba shi ne wale wanda ce daidai a matsayin jingina wannan kuɗin naka ba canji ba ne domin wannan shi canji an ce ya zambi yadin mitlan to kuma ba ya haka ba za ku ga da yawa mun saba haka da yawa mutane suka da su ji da Allah ba ni canji sai fara ɗebowa fara ba ni kaza idan kai wannan wallahi da bata shiga shi sa nake muku da yawa haka muke yi wanda kuma ba daidai bane ba daidai bane sai dai idan abu ɗaya zai ma shi ne sai a rike kuɗin kamar arama idan ku yi masa sai ka rike kuɗin sai ka ce to jingina ajiya ya je jingina amma shi ka ba shi aran ɗari biyu idan ya dawo ya samo ɗari biyun sai ya baka wato kuɗin da ka ara mai ya baka ka ba shi ɗari biyun sa idan kuma ba haka ba yanzu sai ka samu canji cikakken canji ka ba shi sannan zai baka wannan kuɗin ballantana kun ga wannan bayanan ba ina ga kuma don za ka ban canjin sababbi a yi ƙari don kuɗinka sabo ne idan mutum ya je siyo biredi da sabuwar ɗari biyu da wanda ya je da tsohuwa akwai bambanci ne akwai bambanci ko zai je a kai tunda sabuwa ce ɗaukan ɗari biyu da goma kai kuma ɗau wannan kwancai kai ɗau kwancai kai kuma sabo ana haka duk kuɗin ɗaya ne wannan wannan to haka to haka yau ba tuwulan sarari ke wallahi duk ɗaya ne da wanda ba wani taimako da wanda kuka yi da malam hafizu da wanda kuka yi da malam da duk gaba ɗaya kar a sake wa man ada fa yantaki wallahu minhu duk gaba ɗaya babu ai shi ne amfanin karatu shi muke biya yanzu duka ba kyau bare kuwa bare kuwa ko da taimako ne ai ba yanzu na aka ce ai taimakon ba saboda haka ba daidai ba shi ma wannan dangon wannan ne bacci yake kai ma bacci kake yi bare kuwa kai ma bacci kake yi bare kuwa ko kuma tunani kake wani abu kake tunani amma magana fa da muke kenan kawai eh yadda biye da misalan da yuzil kawai eh kuma abin da muke nufi da yadda biye din misali idan za a yi transaction ta online yadda ake da matsala shine za ka iya turawa a samu jinkiri to zamto dai duk kuna gurin ai baka bari na dire wa alaikum salam ta fahimta da kyau ko idan to ba a bar gurin ba kowa yana gurin idan ku aka habban gurin game yadda da ake samun matsalar network to ku baki kudin sa kaga ba ciniki ba amma ka'ida shine in za a yi to zanto ana da gurin ba wai ina nufin hannun kuturu da baka hoto da ba ba haka muke nake ba yanzu dai a gurin eh kamar da aka gaya ma khiyarul majlis din nan shi ma ai kaga ba wato aka yi a idan so dai kuna gurin kuma kudin na gurin idan transfer ce shine wata kila yi da take wuri in gaba mai bi amsa ka ta fita kudaden suna gurin saboda haka idan a waya ne kowa iska zai yi kowa ya tura shikenan na'am amma sai da ya karɓi kuɗin ka a hannunsa kuskure ne kuskure ne ku gane shi ba shi za a karatun mu'amala ko kamar da malami ke gaya mana wahala ne da shi saboda mu za a yi ta zanewa shi kuma a cikin matsalar muke dumu dumu wallahi a cikin da muke shi ne amfanin karatu ana yi ana gyarawa ana yi ana gyarawa kuma shi Allah madaukakin sarki irin wannan idan dai dama bibiya kake kana da bambanci ba da wanda yake neman ilimi da wanda baya nema kai kana neman ilimi za ka bada wasu kurakurai sai Allah ya ce a yabe ma don ba da gangan kai ba amma da garin da ka zo kansu kuma karka kuma shine kawai sabanin wanda ya zauna kawai shi shi ko ba jahilci ba uzuri bane gurin Allah shi ba za a yi masa ba za a yabe mar ba kawai da yayi za a samu shi amma wanda yake neman ilimi yana nema bai zo kan matsala bai ci karo da yake kurakurai sai a yabe masa dama ai wajibi ne ba ai suna ganewa da kuɗi ya ban ma kuɗin a hannun zakka ai dama to banda rigima irin taka ai maganar da muke kenan yadan biyadin islam biyun silin ba ruwanka da wani iskali da wani sabani duk ka kauce ba Allah ya dadar da mu na gaya muku di da kuɗi da abinci su kaɗai ne da wata ke jira kuɗi abinci ba magana gida kadara duk wannan ya canja za a iya kakara ba wani zancen kakara ku je ku yi abarku kun fahimta da kyau ku duk za ku iya yi kakara amma kuɗi abinci kakura ba kenan ya aka yi duk ai an riga an taɓo su ne mu'amalar da suke fama da ita ina jin ka tam Kaga ɗaya daga cikin illar da ta sa aka ce ba za ku yi bar ku yi ku bar gurin ba domin misali yadda dala duk mintuna take canjawa kun fahimce ni sai ita babba kuwa da ka tura wa mutum yanzu kuɗin ya yi ta yawo tsawon awa ɗaya zuwa biyu kuɗi bai shigo ba ga shi kun gama ciniki bari in ba ku takalilin misali kun gama ciniki akan naira hamsin da biyar kowace dala ɗaya a wannan awa ɗayan da kuɗi bai shigo ba kai bai shigo ma ba kawai sai dala kamar yadda ta rika kwanaki kawai dai ta rika hawa har sai da ta kai naira tamanin da shida misali shi wannan da kuɗin da ya tura bai je ba kana tunanin zai ban ma ai rigima ce za ta balle ko kuma a'a da kun ga wannan shi wancan ne ya samu riba ko kuma a'a sai ta kare shi wannan zai karba to shi ta kaga inda a ce an yi wato karɓin karɓa fa ya rufe ya dawo to shi ta shari'a la zarara wa la zirara shi sa da zan tambaye ku da cikin formulolin mu nan ma da suka haramta da kanku za ku faɗa domin akwai abdara akwai cutarwa shi shi ko musulunci cewa ya la zarara wa la zira ba cuta ba cutarwa kun fahimta shi za a yi za ga irin guraren da aka ci gaba ai tara yan kasuwa ake da yan wafa ai mutu lacca akan wannan hadisin kawai yanzu da a ce abin inda da gaske ake yi ai su da ke bakin za a ɗauko kawai tara yan wafa yi mutu bayani akan menene halacci akan yadda za su tasarrufi a riba wa kar a zamanin can da da yanzu domin harkar ce ka fahimce ni to amma tun da kaga kamar yadda na gaya ma in sai na umar zai zo yanzu in yi jewa ba ba rufe ta zai ba wallahi rufe ta zai domin da yayi ma tambaya ya ji baka san hadisi ba da tabi da zabi ba sai ce a rufe sai ka koma zoro ka ji an koya ba ka sanya abin yake sai ka dawo shi za ke samun wannan matsala ai Allah ya tsawaye to mu je zuwa to kun ji wani Umar bin Al-Khattab radiyallahu anhu kana قال قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم عذاب بالذهب kunga sai yace azabu bi zahabi wanda kan gwal kawai ba ruwanmu da dan Switzerland dan Najeriya da dan Dubai ba ruwanmu ne kawai gwal ne je gwal ne abinda annabi ya ce kenan illa mi nan ne ko oke to na gani sai yace riban akwai riba a ciki illa ha'a wa ha'a ne ha'a wa ha'a mislan bi mislin yadan bi yadin wane mutum shine wannan ha'a wa ha'a din illa yadan bi yadin mislan bi mislin sai an yi da hannu da hannu kuma iri daya matan ku ba wannan gwanne wannan gwanne kawai sai ce ne wal burru bil burri alkama da alkama illa ha'a wa ha'a shi ma sai dai yadan bi yadin mislan bi mislin wa sha'iru bi sha'ir riba shi ma sha'ir da sha'ir wasu sai ce shinkafa amma sha'ir daban gaskiya kai browser ka gani hoton abin da za a baka wani nau'i ne daga cikin anwa'ul wato alkama in riba shi ma akwai riba illa ha'a wa ha'a sai dai an yi hannu da hannu kuma iri daya yadda biye da biye tilan da misali wa tamru bi tamri duk nau'o'in da na dabino da na gaya muku sama da kala hamsin Allah ya taimake ka kaje ka ci kowanne nau'i dama in ka samu dama ai sai ka ga in ka sai wannan yau goben ka koma duk da gisa yake sa gan ka sai ita ya zai gishe ka Allah zai taimake ka kai wata ɗaya a Madina kai ta siyan dabilan ka sai wannan ka zo wa gari ko ka rika siyan madaidaici yadda za ka ci dan za ka dabino ya wadaci ko ina inda azumi ne shi za a jaraba mu a masallacin annabi alaihi salatu wasalam saboda haka to kaga sai ya to shi ma dabino dabino ba zan tan addu'a da wani daban da akwai dabinon nan ka fara tauna shi ku ji za ka ina irin takulatin nan mai zaki wallahi yadda ka san ko kwallo ba za ka haka za ka rika gatsa shi an na sa yawon injiniya ya san ki saboda na san ya san ki an fahimta da kyau ko saboda haka wannan shi ne anwa kala kala kawai haba ba ni ai ko iya da bido ya yi ka kawai a madina Allah da bido kawai Allah ya hore kowa ya je garin nan ai shi gari ne da na ga na ga muku cewa duk masoyin ka sai kai kai har makiyin ka za ka yi ma addu'a Allah ya sa ya je gidi Allah maka ai ba wani gurmi da ya kai maka da madina duk duniya babu kawai wani abu ake faɗa a Dubai amma wallahi babu kallo ya kare na ba wata amsa ai nace domin duk garin da babu annaba a kwanta a ai da kai yiwa ba ne mutum ka je ka ji nutsuwa duk duniya ba inda ake da nutsuwar Madina wallahi ka je abin nan da ake faɗa kullum ina tuna wani abu na cewa Imam Malik ba yana yawo ba takalmi a Madina da ya tantance yi saboda in kana so ka ji gari shiru saboda nutsuwa kamar ko kowa bacci yake kuma gashi ana ta kuro su kuna wucewa wayannan su wuce amma ba hayaniya babu to a madina ne amma ka kowa dama kana shiga za ka rika jin harguwa ana ta yadda ka san kasuwa za ka yi ta jin sawu amma madina a ba kai wannan gari da daɗi Allah ya taimake mu to wannan shine to sai ce wani abi sa'idin al-kudri kala kunna nurzaqu tamra al-jam'i ala ahli rasulillahi sallallahu alaihi wa sallam yace mun kasance muna tara dabinan muzdalifa zamanin annabi alaihi salatu wa salam wa huwa al-hindu min al-jam'i wani mix ne na dabino fa kunna nadi'u sa'ini bi sa'in to saboda wato yadda yanayin dabinin yake da kansa to duk wanda yake so sai mu ce ba mu kwano biyu na wani dabinin da ba wannan ba eh wani dabinin da ba wannan ba sai mu baki kwano daya mu kuma dabino da zai dabino wannan rubar ta shiga ko wace shiga ba ta shiga dumu dumu kuwa kawai dan na kai dan agada sai a bani wancan Hussein kai dan an ganin kwano biyu a bani wancan kwano daya fa balaga zalika rasulullahi sallallahu alaihi wasallam sai annabi ya samu labarin haka fa kana sai yace la sa'i tamrin bisai da gemu kana ƙara ba da kwano biyu na dabino da kwano daya kana ƙara yi wala sa'i hintatin bisai kuma na soke wato magana cewa hinta ita ce hinta alkama to kaga magana ibn hazm a can da yake cewa alburu bil buru wa sha'ir to ai nan ba buru aka ce wa hinda aka ce kuma ita ma nau'i ne na alkaba ko ba haka ba dawo wala dirham wala dirham bi dirhamai har shi ma anan sai ibn hazm an kuma turbata hancin da cewa domin gashi an ce ba faɗi dirhami ba a can amma dirhami ai kamar da injiniya ya faɗa ai duk da cewa shi su ra'ayin su kawai duk abin da ba coin coin solid wannan abu takarda kawai ba ruwan su da ita to ka za su iya to ai dirhami shi ma ai solid ne domin di kaga ti dala to ai duk ba ba ruwan su da dala da sai ba da riyal duk babu wa idza bi ajinsu min hadhihi sittati as-sittatul mansusi alaiha kenan ko yawwa idan aka yi siye da sayarwa na waɗannan abubuwan guda shida shi gairi jinsi yi ba da jinsin sa ba to ga wata formula ka za hadin bikin sa kaman za a yi cinikin gold da silba da azurfa au burrun bi sha'iri ko kuma nau'in bur da sha'ir jazar tafadul to ku sani a irin wannan gurin fa fifiko ya halatta domin ba jinsi ɗaya bane jinsi ne ɗaya bi shartin amma da sharadi da cewa an ya kuna taqabulu fil majlisi a karba abun a gurin dala da rira to a gurin ka ji magana ko ma nura a gurin dala da rira a gurin ballantana naira da naira kawai ka karɓe min dan zan kai wa budurwa ta sababbin kuɗi sai ka tafi da kuɗin a a gurin shi da ba wanda an ce yadan biyar da misilin da misilin ba naira da naira ne ballantana dala da naira to shi ne abin da yake bi kauli sallallahu alaihi wasallam fi hadisi ubada as-sabi saboda bada annaba hadisin ubada wanda ya gabata wanda kun biyar an fahimta da kyau ko yau sai ce fa idan talafat hadhihi al-asnaf idan waɗannan nau'o'in suka saba me yace fa bi'u kaifa shi'tu ku biye da siyar waye da kuka ga dama mutum ne yana da dala yake shi ba zai siyar ba sai kowace naira tamanin da shida yana da ita kai kuma naira ce da kai ba haramta ba sai dai kawai sharadi shi ne yadan biye ne ma ba da jami'in biyu domin kai dala ne naira kun fahimta da kyau ko an samu bambancin mai jinsi amma sinfi daya duk kuɗi ne sai ce idan ka ne yadda biyar idan ya kasance hannu da hannu ne wani kauli sallallahu alaihi wasallam aidan fi hadisi ubadata inda abi dawud wa gairi hadisin abu ubada a wajen abu dawud da wani sa wala ba ta bi bai zahabi bil shikenan yace babu laifi a yi siye da siyarwa na wanda azurfa babu laifi don ba darajar su ɗaya ba ko ɗaya ne ba ɗaya suke ba wal fiddatu aktharuhuma ya zanto kuma ibra din tafi yawa naira tafi dala yawa kullum naira ma ai ba su wata ba komai yadan fiye da amma bai zan zuwa hannu da hannu wa amma na fi atal fala amma ba ku sani idan da jikiri to bai halatta ba ita a nan gurin wajen bambanci to jikiri ne matsala kawai amma iri ɗaya to biyu ne sharadi biyu bambanci kuma sharadi ɗaya wala ba ka dibai ilbur bi shari'a babu laifi a yi cinikayyar albur alkama da sha'ir wa sha'iru aksaru ba sannan kuma sha'ir din da yawa babu laifi ba laifi amma ba yadan biyadin hannu da hannu na'am wa amma da fi'atan fala shi ma an akwai jinkiri bai halatta ba wa idza bi'a jins nan ne ko jinsun min hadhihi sittati bima yuqalibu fil jins idan za a yi dinikayyar wani jinsi daga wayannan guda shidan da abin da ya saba masa a jinsi wala illa ne illa a yaran mu na usulu dalili kun fahimta da kyau ko ka zahabin bi gurbi kamar gwan da alkama mutum ne zai sai alkama tirela ɗaya amma dala zai tura ku fahimci wani ƙari kuma a nan ina ta nanatawa riba ba ta shiga cikin abin da ba abinci ba ba kuɗi ba to bara ku ji a nan a bambancin simbi jinsi kai sai ce da ka samu illa ta canja da jinsi sai ce ma kamar gwal da alkama wa fi datin bi milhi da azurfa da gishiri jaza tafadul wan nasi'a ya halatta a samu fifiko a samu digiri in baka kudin ka kawo min tirela kati mai zuwa ya halatta ya fita ko bai fita ba ya halatta in ba da kudin tirela guda ta hanyar gwal ko naira a kawo min ya halatta domin akwai bambancin jinsi kun fahimta da kyau ko da kuma wato nasiya a yanzu kiran ba da simbi ya halatta sai ma da yace an aisha radiyallahu anha annan nabiyyi sallallahu alaihi wasallam ishara da'aman min yahudi to ga dalili kun za ta yake yace domin annabi alaihi salatu wasallam ya sai abinci daga wajen wani da yahudi shi sa kaga ba za ka zo ka tambaye mu ya halatta je sabon garin su kayan tayi alaga ba ta malam ya halatta yawwa idan ka je kaga wannan mai tayar din cewa shi ba hauke bai da musamaha ko kaɗan ta za a kowanne bai da tausayi wannan ya wurin ya fi iya kasuwanci kaga da ma wurin wannan zaka ba wanda zai ce ma haramun ne domin annabi ya mu'amala ma da bai yahudi da bai yahudi saboda haka kaga nan sai ka koyi strategy da kasuwanci kai ma dan za ka wani yana kasuwanci amma ba strategy ko kaɗan bai iya mu'amala ba ai ta haka mai da wasu ke kuka da wasu bankunan kenan cewa haka a ce banki kaza ba ba su iya entertaining customer ba wani bankin kuma za ka ga kamar da haɗe ka ko ai duk a bankuna duk wanda suke mu'amala da bankuna za ku ji ana faɗa cewa banki kaza ba su da mu'amala kuɗi kamar nasu ko a riƙa ma korar ko kai da kuɗin ka ba lalla malam mu tsaka zaka kamar wanda ya zo bara duk da cewa a dokar zan aka ji wannan sai a kori mutum ka'ida amma ba daidai bane daidai bane kullum ana yi wa mutane faɗakarwa cewa ga inda ya kamata ka yi mu'amala da kuɗin ka ga kaza kaza amma wasu za ga basu da mu'amala ko kadan to kaga annabi yayi mu'amala da yahudi ila ajalin zuwa wani lokaci farahana hudir ahdir'ahu sai waki jinginar ne sirkensa a ina ji in ba kuma ta ba har annabi ya bar duniya sirkensa na hannun bai wuri haka ne ya halitta sallallahu alaihi wa sallam wa qala al-amir as-sanani eh bismillah salam a mujalladi na uku dabi na ɗari ɗan talatin da takwas ya ce wa alam ga ka'ida ku sani annahu tafaqa ulama ala jawazi bai'in ribawi bi ribawi tun malamai sun haɗu gaba ɗaya sun haɗu akan cewa ya halatta a yi kasuwanci na abin da ya riba tana shigarsa suwaye wannan al'asnafu sittakin mansusi alaiha shine ribawi bi ribawi kaga riba tana shiga cikin kwan tana shiga cikin shinkafa tana shiga alkama ko tana shiga cikin gigiri to ya halatta a yi mu'amala a junansu shine ribawi bi ribawi an gane wanda riba take fada mata wanda riba take fada mata da ire-iren su kenan kawai sai mu dauka tunda mun ce kowanne da sunfinsa la yushariku bil jins wanda bai musharaka da shi a jinsi ba ba jinsin su ɗaya ba da naira da alkama jinsin su ɗaya to shine la yushariku bil jins mu'addala shine misali a ce sai zuwa sati mai zuwa ya halatta shine misalin da muka bayar kamar yanzu ka bada kuɗin a kama shinkafa sati mai zuwa wa mutafadila kuma da fifiko ka bada kantu tirela ɗaya a kama gero tirela uku kun fahimta ai ba an samu ba tafadulin ko babu sai ce ka bai izabi bil hinda shikenan ba kamar mutum ya sai wato ya sai wato alkama da gwan wani fizzatu bi sha'ir shi kuma silba azurba ya sai a sha'ir wa gairihi da wani saminal makili ba doya malam ba doya a ciki ba da kali minal makili daga wanda ake aunawa ko muna ɗan malikiya muka dawo ko yaya ya cika wala ya jinsu bai rukabi nan za mu tashi mu bashi tunda ya cika barin ya alama abubuwan da muka faɗa daidai Allah ya ba mu ladansa wanda muka kuskure Allah ya yafe mana kaga idan kun lura da kyau mun faɗi cewa me abubuwa biyu kaɗai da muke faɗawa kuɗi da me ba in ka rike formular nan ba ruwanka da magana wani abu na riba kun ga maganar banki mun yi da satin da ya gabata ko mun faɗi inda riba ta faɗo asali wanda suka fara ai wani kamar yadda muka faɗa satin da ya gabata wanda ya fara harkar barki a duniya sai aka wani mutumin faransa wani arne a faransa kun san faransa ta daɗe tana yahudanci 1903 yadda yake yi shine mutane yake ba shi kuɗi ne da yake ba da rance duk wanda ya zo ka tashi dawowa sai ka kara ma wani abu haka yake dai dama mutum ya tsarba kala uku ce riban jahiliya riban nasi a riban fadil saboda haka da karshe da kuɗi ya rika taruwa sai ya ce ku rika kawo maki ma ajiya sai mutane duk wanda yake da matsala gashi ana kai mar ajiya duk mai matsala zai je rance gurin sa sai ya ce in zaka dawo kuma zaka tsara haka ya rika yi daga nan kawai sai banki ya karbu shi ya fara wannan ban san da sunnatan sayyi'atan domin na yi muku tambaya satin da ya wuce cewa da me malamai suka haramta wannan kuɗin interest domin tambaya shi ne idan ka kai kuɗin banki yanzu ajiya ka kai ko kuma kaiwa kai ko baki ka bar nan za ka je kai wa kanka tambaya idan ajiya ce tana da condition ka'idar ajiya mun faɗi ka'idodinmu da karatunmu da ya wuce satin da ya wuce ajiya idan ka ba wa mutum ajiya yadda ka ba shi kuɗin haka za ka je ka karɓa haka ne ɗaya kenan sannan idan kuɗin ya bata zai biya ba zai biya ba a musulunci domin ka amince masa za mu zo mu biya nan gaba a cikin alwadi'a yana nan gaba za mu biya saboda haka kaga wannan biyu kenan shi kuma bashi idan ka kai wa mutum idan ka ba wa mutum zai kake ko ran da ka dawo kake bukata ko kai alkawari zai baka ba sai wannan kuɗin ba sannan ba zai ƙara ba komai ba sannan wanda ya ce ake bi ka ba wa bashi idan ka sace kuɗin kai ta hauko shi kun ga kuna ganin bambance bambance ku saboda haka ba shi sa muka tambaya muka ce to idan ka je ka ciwo bashi yanzu a banki kai yanzu da ka je ka ciwo bashi a banki kuɗin da ka tsara musu na me ko wanda suka tsara ba ita ce mana shi ne ruwan aiki Allah ya zauce me za ka ce mun tattauna sosai kawai ɗan recapitulation na yanzu kaɗan amma mun yi satin da ya gabata na ya yi to kaga yanzu wannan matsalar watakila a iya abin da zan iya dan hararowa kawai dan da da kaushin ga wannan tambayar tun da shi abin ke zauna bibiyan shi ya kamata ya baka amsa ka fahimta da kyau ku amma abin da za a tambaya kawai mutukar banki BBN ta yarda to ya halitta yawa abin da na sani zan iya faɗa kenan ba ita ce ta jam kaga ya zama kiyana ka fahimce ni a da ni ba da masu jago nake ba banda masu jago masu siyan fa su ma da masu siyarwa ai kaga guri uku ka hada to ka ji yanzu ma Allah ya kara ma wani iskali amma dai wannan ni a iya abin da nake hararowa shine a tambayi kamar irin wannan ne a ce gwamnati ta yi kaza akwai abin da ko a shar'ance sai an yi gaya ma in gwamnati ba ta yi ba ko business ne ya shigo yanzu gwamnati ba ta yi recommended din ba idan kai kayi haramci ai akwai irin kasuwancin da ya ji shigo aka yi ta maganar sa ko su da tabbatar din sun babba da fatawa akan cewa ba zan ba da kakkawa sunayen su ba ire-iren su wanda aka ba a yi da su kuma aka yi da yawa mutane sun bada yanzu waya ko wanda ya shigo sabo waya na ta project shi ma wai zuwa Disamba wai za a samu kuɗi sai to Allah ya kiyaye yawa na'am eh bara mu ji eh haka na'am kaga wannan shine legal hanya yawa yawa to ga dai ina justice eh na'am lambar ta sama abin da yake magana shi ne don lambobin na sama da na kasa wasu italiyan ba eh to magana ta yi kenan cewa kawai ka kai musu a yadda take inda yadda lambar to kun ji a hanyar da take ingantacciya a to yanzu ma mai mutum zai tafi akan ɗari biyar da tafi cbn nawa zai kashe ma tura akan ɗari biyar mutum ya tafi cbn ai da ma sun san da masu kuɗi da yawa ake huge amount yau wato kaji cewa akwai agent da suke yawo suna karɓa kaga wannan su suke tarawa da yawa kenan in sun tara da yawa sai a yi ma alatin kuɗinka kaga idan yanzu agent ya zo bara ku ji idan agent ya zo in kun gane ko muna karatu mu idan ya zo ya karbe ma dubu daya tunda CBN agent ne da CBN to sai dai bai baka dubu daya shine agent ya a ai ka gane karatun sosai yanzu ka san haramun ne domin ba yadda biyar ba mutulan da yake ka ban ce ni ko wallahi wa na'am na'am haka to ku tsaya mu mu sami shi sai a kasa eh sai kira ba ruwanta haka wannan wannan bayanin na justice ya ƙara mu haske kuma dama a shari'a ma haka ne cewa idan mutum ganganci ya ko da zai zuce ya bata ka gane cewa kai kai karewa ko wanda yake a masa duka a daidai zauni yake kudan da take ni a ce an kwashi aka dan da take shi kaga dole sai an samu interrogation wannan za a gane kun fahimce ni ko na ga wanda suke jira'a na manta da waye kuka taba zuwa a lokacin sat na wannan bank center wani ya zo wani ya taho da shanu guda biyu da raƙumi ɗaya na wani bawan Allah a gidansa yake shi yake ba shi abinci ya komai wai an karɓe a hanyar abbatuwa da rana eh wai an kwace wai da aka kwace sai aka tsallaka aka yi bayan wani kangu wallahi shi ma dai ina da wani dinar ce kai ba abin da aka yi ma kuma a tsakiyar gari kuma baka ihu ba ina ke shine maganar Joseph sai ka sake shi ya rika wallahi malam kaza kaza kaza ai wannan ƙarya ce to abin da muke magana fa ba wai daga mutum ai dama kai kowa zaka ba ajiya ai sai wanda kai da amini ne ai dama amini amintacce ake ba ajiya shi ake magana ba wai kowa ne da ka bashi ajiya in yace ya bata haka ce to sadaka rasulun karim shi ga annabi ya gaskiya da ba a'a ba haka ake nufi ba ba haka ake nufi ba duk wanda aka gano akwai wani alamun tambaya to za su tome shi wannan shine ita dama su dama constitution ba ruwan su da hadisin kama da an ji an gaya yan sanda sai ai sam sai an je wallahi duk wanda ya mu'amala da gurin ma ranar sai an kamo shi ni ka sani akan kaza kaza da kaza saboda haka wannan shi Allah ya dace da mu muna roƙon Allah da sunayen sa kyawawa da kofin da muka fita Allah ya biya mana bukatun mu na da kai Allah ya nuna mana gaskiya gaskiya ce ba mu ikon munta Allah ya nuna mana ƙarya ƙarya ce ba mu ikon guje mata akwai kamar yadda muka faɗa marasa lafiyar mu jiya na manta akwai Alhaji Ibrahim Kauga mutum da aka ce ya kare satin da ya wuce da kuma alhaji kabir bara ya fito daga asibiti da alƙasim suna sa ta addu'o'in mu Allah madaukakin sarki ya kara musu lafiya Allah ya sa jinyar da suka yi ta zame musu kafara marasa lafiya mu gida da asibiti Allah ka ba su lafiya ku wanda ba su da lafiya Allah ka ba su lafiya muna roƙon Allah da sunayen sa kyawawa da tsofin sa maɗaukaka waɗanda suka yi mana wasiya da addu'o'i na alkhairi Allah ka biya musu bukatun su na alkhairi Allah ka nuna mana gaskiya gaskiya ce ka ba mu ikon binta Allah ka nuna mana ƙarya ƙarya ce ka ba mu ikon kuje mata Allah ka ba mu tsawon kwana mai amfani iyayen mu Allah ka ji kansu da gafara muna roƙon Allah da sunayen sa jawawa matasan mu Allah ka dawo mana da su hanya waɗanda suka kauce hanya ta hanya kowace iri ce mara kyau Allah ka da su hanya Allah madaukakin sarki ka zaune da kasar mu lafiya masu neman ta da matsala da tashin hankali a kan Allah ka maganta mana wanda suka sa aure a gaba da waɗanda aure sa ko a gaba Allah ka tallafa musu اللهم امنا في اوطاننا واصلح ائمتنا وولاة امورنا واجعل ولايتنا في من خافك واتقاك واتبع رضاك يا رب العالمين وصل اللهم وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين سبحان ربك رب العزه عما يصفون سلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين اللهم